نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصلك الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من الزاجوة أولا يمشي نا أسبب در اللهدي يوزريني ناني هو تقوم الشاقه ga watan al-muharram hirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1448 wacce ta yi da 24 ko 27 ga watan ainihin wato shida shekarar 2026 miladiya a wannan masallaci ne albarka masallacin juma'a na darul qur'an da ke nan gaje goda sabinaka domin ci gaba da gabatar da karatun littafin nabiyyar rahma siratun wa durusun wa ibar wallafar babban malaminmu al'allama profesa muhammad sani umar musa rijiyar lemun kano hafizahullahu ta'ala wa ra'a wannan shi ne darasinmu na goma sha biyar a cikin yarjiyar karatun wannan littafi darasinmu da ya gabata mun fara bayani dangane da matakin bayyanar da da'awa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fara yi bayan an yi masa umarni cewa yayi da'awa ta sirri ya kirayi danginsa wa anzir ashirataka al-aqrabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya wannan da'awa bayan nan Allah ya aiko shi ya ayyuhal muddathir qum fa anzir manzon Allah ya fara wa'azi ya tara qurayshawa ya musu bayani abu lahabi ya zo ya cici mutuncinsa ya faɗa masa baƙaƙen maganganu allah maɗaukakin sarki ya ci kwaikwaye shi ya harba shi gidan wuta tun a duniya kace tabbat ya da abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد bayan wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kirayi danginsa na kusa ya kirayi su baki daya ya ma'ashar quraish ishtaru anfusakum ya ku taron quraishawa ku fanshi kawunan ku daga azaban Allah ku fanshi kawunan ku daga wuta manzo Allah ya ce la ughni ankum min Allah shay'a bazan iya amfana muku komai a wajen Allah ba ba zan iya wadatar da ku in hana Allah ya muku azaba ba duk wanda bai yi imani ba ya gama yawo ya dinga kiran su ya bani abdi manaf ya bani ya abbas ya fatima har zuwa ƙarshe fa salawatu rabbi wa salamuhu alayhi fil akhirati wal ula mun kuma karanta darussa da ke cikin waɗannan ainihin wato al'amura yau za mu tashi a shafi na 44 inda malai ke cewa مواقف المشركين من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم متى مشركي متى يد مشركي سكي game da yadda za su fuskanci wannan da'awa ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ta hanyar daƙile ta da haifar mata da matsaloli iri-iri don a gari da'awar ba ta yaɗu ba an gane wannan kuma a cikin wannan karanta tarihi jama'a akwai koyon darasi iri-iri ƙwarai da gaske kenan wanda ya nuna maka cewa ba kowane alheri ba ne da za ka zo wa al'umma da shi kawai kwakwal lokacin surar da cewa kowa zai yadda da wannan abin ya ji daɗi kowane irin alheri ne malam wallahi bai yi ba saboda haka kama cire wannan a ranka irba'un nasi ghayatun la tudrak yardar da mutane su yadda su aminta da kai ɗari bisa ɗari game da abin da kake kai ko kake yi wani abu ne wanda ba wanda zai same shi shi kansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai samu ba dan inda ba dan haka ba ba za a samu irin su al-Walid ibn al-Mughira ba wanda Qur'ani kai tsaye ya nuna da mutane innahu fakkara wa qaddar fa qutila kayfa qaddar ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر التي سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر wannan ya nuna maka cewa ashe da'awa tana farawa ne da matakai dole sai ta samu makiya waɗanda za a yi fama da su wasu Allah zai kaddara su yi imani ya zama su za su musulunta ko su za su watsar da bid'a su dawo sunna ko su karfafa sunna ɗin sai karfi kamar da wani ya faru a garin da iyayenmu Allah ta'ala ya ji kansu ya gafarta musu irin su Alhaji Malami Muhammad irin su Alhaji Ma'azu Abdulkarim irin su Malam Abubakar ainihin wato bai unguwa dan ladi irin su Malam Idris liman wanda shi limamin farko na izara a garin duka waɗannan bayin Allah ga Malam Barau a nan ganyen Uda an gane wannan ai da sauran manya-manyan mutane waɗanda su suka bayar da kuɗinsu da komai nasu da lokacinsu da komai da Alhaji Umar Talle. Duk waɗannan bayan Allah mutanen kirki ne sun yi ƙoƙari wajen su ga addini ya ci gaba, wajen sunna ta yaɗu. A lokacin da ana kawo hari ana fitowa ma ana wa'azi wani zai zo fito ta ƙarya. Shi ka nan ta shirin iranar samu dimbin ladan nan. Duk wannan abin ya faru an yi shi kuma ya wuce ya zama tarihi. Mun gane wannan? To dama duk wani abu mai kyawu idan ya zo wallahi malam dole ne sai an sami irin wannan tashin tashinan saboda haka kaka ɗauka cewa dan ka zo kana kiran mutane ku zo ku yi alqur'ani yanzu cewa ku zo ku yi karatun alqur'ani wani ya haifa da haushin ka gani da ni yake yi sai dai kalli tsaban ido na a ido na kalli yace mun kai qur'ani sani sahabi kawo karshen daraja kenan ku eh kai ka ce kai zama inda manzo Allah ke an gane ko a gidan sunna din akwai abin da in kace ayi wala wasu sai kirjiya ba za su yi ba Allah ka samu karfin zukatan mu dan haka akwai matsaya da mushrikai suka yi game da yaƙar da awar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama عندما رأت قريش أن تأثير هذه الدعوة لم يكن محدودا كما كان الحال مع من دعا إلى نفع الأصنام قبل محمد صلى الله عليه وسلم yayin da Qurayshawa suka ga irin tasiri da da'awa da kira da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke zuwa ga addinin Allah zuwa ga ta Allah da bauta suka ga kai wannan abin ba na kare bane an gane wannan ba zai yiwu a ce an samu abin birki ba aikin nan nashi ba na kare bane sai fa yayi an gane kuma wannan shine halin wanda ya fara yin da'awa da wanda ya kira zuwa ga cewa a yi watsi da bautan gumaka. قامت في وجههم تمارس شتى أساليب ووسائل الترغيب والترهيب تقري شاوة تلك فارين أنفاني لدبارو لو فهنوي مبنبنتا نا قليت روا دا رازن روا لصدهم عن هذا الطريق الذي حدد مصالحه سنا ainihin wato ƙoƙarin kawar da su gaban wannan hanya ta hanyar firgita su da razanar da su irin abin da suke rayuwa a cikinsa shi ne masalihin mana kana gidan kana jin daɗi yanzu da yau sai a haramta maka kwanciya a gidanka a kama ka a ɗaure da ce ba za a ƙara kwana a gida ba in kace za ka yi wannan addini kaga kai ni da gidana ga gidana ina ji ina gani ba za a bani kwana ba kaga nan an fara maka mai kenan barazana an fara rayuwarka barazana da abubuwa iri iri wa min abghad tilkal asali yana daga cikin mafi fitowa mafi bayyana daga cikin waɗannan salo salo da waɗannan mushrike suka bi wajen daƙi da aure annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama malaka al-uslub al-awwal قالوا نفرقوا محاولة التأثير على عمه أبي طالب سيقوا قرن في تأثير أكل بفلسة أبو طالب أن قالوا أنه إيه kanin mahaifinsa Abu Talib sai suka yi kokari na yaya za a yi su samu su yi nasara akan Abu Talib Abu Talib ya miƙo musu shi su kashe shi ma kowa ya huta Abu Talib ya je da goyon bayansa gaba ɗaya ce to ai kai kuma na banda abinka kai kana addinin kakanni wannan yaro yaron cinka shi ne na maka hanya wai shi da shiryen da kai ka faji da hankali ka da komai an gane wannan ne to za ku ji kana awwal uslubin laja'u ilayhi huwa muhawalatu at-ta'thir 'ala 'ammihi Abi Talib hatta yakuffahu 'an ad-da'wa aw ikhrajuhu aw ikhrajihi min himayatihi abin da suka fara yi salo na farko sun makale ne da ƙoƙarin sanya ƙoƙarin motsa wa abu wani tunaninsa su yi tasiri a kansa su jefa masa tunani cewa abin da muke so kai muka bada guda ɗaya ne tunda da mu da kai nan duka muna addini iyaye da kakanni na bautan gumaka abin da muke so ka hana muhammadu yin wannan wa'azin da yake yi da wannan abin da yake kira mutane zuwa gare shi cewa a bauta wa Allah shi kadai kada hada shi da kowa a wurin gobe kaga dai mu alluran nan ga sunan a cikin Kaaba muna bauta musu muna ci gaba da abin nan shi kuma kaga ya ce gaba da kuma kana kawo da su to in an kawo da su a za su ba duk da su din nan a rai sun sani cewa kuma kan ba ka da wani sarrafa kuma kan ba ka iya halitta kuma kan ba ka iya fitar da tsirrai gumakan nan ba sa iya bada abinci amma wai dai a roƙe su su kuma sa roƙa musu Allah mun gane rancen to me zai faru aw ikhrajihi min himayati ko kuma Abu Talib ya juya manzo Allah baya ya bude yawa manzo Allah ya ce tunda na hana kawa a sannan kaki daga yau na cire hannuna game da baka kariya ba ni ba ka to da ko me ya same ka ma kai ka ja ba na irin wannan ba kamar ɗani kangararre a wurin uba sai shi mu ɗan ka je daga ni daga yau ba ni ba ka kan ma ka ƙarin na ka sani duk wani abin da ya je ya a wani wuri kan wanda ya zo gidana ya ce min ɗana ya yi kaza kuma duk abin da za ku bani waɗannan mutane haka suka so abu ƙwalib yawa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun san ƙa'idar ƙurayshawa larabawa suna da wannan tsari duk wanda ya zo gari yanzu wani mutum sai ya shigo ba ko misali sunan shi talle talle da ya zo garin nan sai ce to da Allah waye aboki na sai hadda bana habibi kaji kaji abin da ya kawo daga nan kuma ni nan kabila kaza ne addini na kaza ne sai shi amma da Allah ina so ka sanya ni a cikin amanar ka da kariyanka in yace na amsa shi ke sai ya fito gari da jami'a uwa tare da talle bayan hannu sai mishi bayani yan waye ka shaida cewa wannan bawan Allah ba kuna ne kuma yana cin kariya ta daga duk wanda ya taba shi ni ya taba da dangi na daga maganar a taba shi kullu to kuma suna kiyaye wannan amana in dai mutum ya ce ya samu kariya daga wajen wani wani ya ce wani fi dimmati to babu damuwa ne taba shi ina fata mun gane wannan babu dama kuma kowane irin addini yake babu dama ka ce ai wallahi nan kai wallahi har nan bayan zan Allah sai mun kashe shi to in ka kashe shi manzo Allah ce ba za ka dandani ba za ka shake kanshin aljanna kan Allah ya faɗa man qatala mu'ahidan lam yashum ra'ihat aljanna wanda ya kashe kafirin amana wanda an riga an kulla alkawarin zaman lafiya da shi haka kawai ba fi'i ba sadaka bai yi wani laifin da ya kamata kashe shi ba sai ka je kashe shi ba za ka shiga aljanna ba saboda wannan babban laifi ne to laraba suna kiyaye juna wannan da ka abu kwalin da yake ɗana ne kuma ni yana kokarin kulawa ta da amana ta kaga yanzu manzon Allah zai yawa garin maka ba wanda yake da shi ko dungun shi ba wanda yake yi saboda an sai yana karkashin wa amanar Abu Talib ina fata mun gane wannan to sun so ne ma ya ce daga yau ba ni ba ka ya cire wannan kayan da ya bashi فأرسلوا وفدا من أشرافهم للتفاوض معه بهذا الخصوص سيسكا تارا وتمن من يمتاني باقينا مسمى أكتادا دل سجي وجل أبو طالب في مغنى لشي دل تتوناوا لشي أكم ونن الأمر لمهمتي في بجتشي فقالوا له سيسكا شي متى إن ابن أخيك قد سب آلهتنا To, ka riga, ka riga ɗan ɗan wannan naka ya zo yana zagin allolinmu, wa abadina na kuma yana aibata addininmu, wa saffa ahlamana ya kuma raina mana wayo, ya wawaitar da hankalinmu. wa dhallala aba'ana kuma ma yana da wacewa iyayen mu suka shuɗe batattu ne fa amma fa imma an takuffahu anna to mun zo ne maka gargadi ko dai ka sa ya bar wannan da wanda yake ya daina zagin allolin mu ya daina wawaitar da hankulan mu ya daina ainihin wato aibata addinin mu ya daina batar da iyayenmu ko dai ka hana shi wa imma an tukhliya bainana wa baina ko kuma ka kyale mu da shi mu kara ka tsama hannunka daga ciki ka bar mu rigimar ta koma tsakanin mu da shi kadai mu yanzu abin da muke so kai kenan fa innaka ala mithli ma nahnu alayhi min khilafi domin ka sani kai din nan kai ma kana kan irin sabanin abin da yake kai kai da shi amma mu da kai muna kan abu daya addinin mu addinin gargajiya ne addinin boton gumaka ne amma shi ma yana yin wani addini ne da ya saba wa naka duk wani ana saboda me a motsa mishi tunaninsa da da hamasarsa da zafin kansa da ƙoƙarin cewa yanzu wannan ɗan nawa amma a ce iyaye na ma ya ce ‘yan wuta ne, iyaye na ma ya ce ‘yan wuta ne, to waye ba zai gafarta ba, ni ma ɗan ashe zai gafarta ne. Ba ka yi zo a cikin mutum ba? Yanzu wani fa yana nan an yi da awa ya tabbatar da awa suna gaskiya ce. Amma shi matsalar shi ne in yayi da ya shigo za a ce to yanzu kana nufin duk iyayen mu fatattu ne ‘yan wuta? Ce ni na ce fatattu ne. Ni ne na fahimci gaskiya ga yadda take amma wani ko ba zai iya binta ba. Allah ba ba zai iya yi ba me yasa na'am tsoron waiwai za a ce don haka sai ya kasa bin tafarkin shiriyar Allah sai ya je ba hanyar bata Allah ka tsare mu Allah ka kare mu Allah ka ba mu ikon ganin gaskiya ka ba mu ikon bidda ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu goce mata ko a ina take to kun ji domin ai kai ma kana kan sabanin abin da yake kai fa nukfika kaga mu ma din nan sai mu isar maka daga sharrinsa shine fa nukfika sai mu hutar da kai kai ma ka daina jin maganganun banza da batancin nan da batar da iyayenka da yake yi da aibata addininka da yake yi da zagin gumakan da kake bautawa da yake yi kaga kai ma ka huta mu za mu isar maka mu gama da shi kawai mu huta shi ka كابدي فقال لهم أبو طالب قولا رفيقا في أبو طالب يفتى مسوة مغنى مغنى بيسني وردهم ردا جميلا يميدا ابن مرتني ميدا مرتني من شو فانصرفوا عنه سيدك تفيء قبل شوية wannan ya nuna maka abu bari ware ne dattijo mana shekaru ba ƙarya ba ne shekaru ba ƙarya ba ne madadin ya faɗa masa maganganu ya ce to ai ni ma zan yi kaza ina son abin da ku bi shi a hankali kun ga yaron nan ina ƙoƙarin yadda zan yi in samu in hana shi wannan abin saboda mu samu ko abin na lafiya ya dan ba su dai ban baki haka wanda zai nuna musu shi ma baya goyon bayan amma dai ba zai sakan musu shi ba mun gane wannan amma kila hankali zai gane kaga sun ji ne sanyi to haka lamarin addini yake ko kai ne da mahaifinka baya sunna mahaifiyarka ba ta kaza tana yawan zagin kaza tana zagin sunna tana kaza to in sai baka bari haba ba da Allah sallaki gafara nan kaga wannan ba zai yi ba kaga ma ku ci kai ba an gane wannan mahaifiyarka ce maka in ka tsara zuwa zan tsine maka sha baba ya hakuri ba zan sake zuwa ba in dai dan wannan ne to na haƙura kawai zan sake zuwa ba to amma ni a ciki ba ba dan ajin da ba ji tsaye ne shikenan ayi haƙuri kuma an ji wa sai ka cigaba da yawan masallaci ka sallah abin kare da ka mushi wannan zai ji mene zai rage sanyi zai dauka cewa abin ya shiga ranka da yawa ne kila a hankali hankali zaka jin ko kuma ka dan ka dan raba kafa yau ka dan je can jibi ka dan je can haka ko ba ka bari a hankali a hankali har zaka dawo kan tsari wata ran shi ma zai fahimci zai fahimci tsarin sai wani da ya zo ya faru dan irin wannan ya faru da yara da yawa wanda muka fara da awa suna dan zuwa da muna karatu wani abin na karatu in ya zo iyayen su suna zan zara irin cikin ba ba ai wannan abin da yadda ake kaza kaza kaza ina ka iya wannan shi malamin ne sunna ke koya mana sai kuma dan ko ko haka abin yake to amma kace zaka sunna ko ba karatu ba ilimi ita kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya ta karatu ce da wannan muke cewa jahilai waɗanda ba sa kawalan karatu a kowane bangare ba ina nufin in izala kaɗai ba ina nufin in dariƙa kaɗai ba duk wani wanda bai zuwa makaranta bai tsayawa gaban malamai ya koyi ilimin jama'a babu alkhairi a tare shi babu alkhairi ya zama kwata-kwata dindin ma dindin kun sa akwai wannan ko dindin majin ɗin eh ya shekara ashirin da biyar talatin har yanzu bai fatiha ba Allah ba nan ikaman nan na Allah ta'ala da ake tada ta a wurin sallah malam bai iya ba balle jana ga kiran sallah kaga an samu matsala ko an samu sabani me yake cewa ni da tasbihi ne ko ko misal ne ko ko ko kuma gaba da nufin shabin yi wani na ko switch off sunan ba su switch off ko Allah ka tsare mana imani Allah ka dawamar da mu wajen koyon ilimi da yin aiki da shi to jama'a ku ji fansarafu anhu sai suka tafi suka bashi al-uslub al-thani صلوا نبي التهديد بمنازلة الرسول صلى الله عليه وسلم وعمه نبي شيني صورة وبرازنة تغير سنيا وأبو طالب da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kunkumi na fata an gani ya zama duk wani abu a garin ba wanda zai ƙara gaisawa da su ba wanda zai ƙara sayar musu da kaya da suke bukata a garin ba wanda zai ƙara taimaka musu da wani abu ba wanda zai ƙara ba su wani abu na sana'a su yi in suke yin sana'a ma sun yi din ba za a saya ba wani shi ke taimaka ko kuma tattalin arziki da aka samu kasashe ko wasu ba su gane ba to wanda shi ke taimaka ko Na'am? Yawwa, kuma kasan dole mai ƙarfi ne ke sawa mai rauni. Tsari ne zalunci da fin ƙarfi, to kun baji. Allah ka tsare mu. Lamma maza Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ala ma huwa alaihi يظهر دين الله ويدعو إليه غضبت قريش وعادوه وأكثروا من ذكره وحض بعضهم بعضا على رجوع الوفد إلى أبي طالب مرة ثانية yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya cika bada gudanar da abin da yake kai na kiran mutane zuwa ga addinin Allah yana bayyanar da addinin Allah yana kira zuwa gare shi sai Qurayshawa suka yi ainihin wato yi fushi suka nuna bakar ƙiyayya ga Annabi Muhammad kuma suka yawaita ambatansa ko ina ka je kwam sunansa ake magana sunansa ake labari ya zo sabon abu ya zo da bakon abu shi ne wa aksaru min zikrihi din nan ai min zammihi ko kun gane kuwa suka yawaita ba wai a ce yanzu misali mutumin da ake ganin zai batar da mutane ga barin addinin Allah zai sanya su a halaka yanzu idan ana labarinsa a cikin mutane suke kishiyanta abin da yake yi aka ce suna yawaita ambatonsa shin suna yabansa ne ko ko suna kushe shi suna zagi ne suna kushe da ka suka yawaita zagi da kushe ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda aka ce qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim ma ma'ana yadhkuruhum ay yu'ibuhum sami'na fatan yu'ibuhum mun ji wani saurayi yana aibata gumakan nan yuqalu lahu ibrahim ana ce da shi ibrahim cikai qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahu yashhadun ku je ku zo da shahidan mutane don su tabbatar qalu anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim yanzu kai kai kai ibrahim kai kai ne kama gumakan wannan قال بل فعله كبيرهم هذا شاء babban su ne wannan wannan gashi nan ya ma rataya gatarin a jikinsa kawai da wuri ya kusa yi kai kai amma ba wanda ya kaza ba kuwa tunan ba fata kone ba ya za a yi gunci ya iya kashe ya iya tsarar gunci kan wannan yanin ma ne gaskiya to amma kuma ya zama ba shi arza shi ne ba wanda ya wuri ya kusa yi فقالوا إنكم أنتم الظالمون لله يقول إن يكوني الظالمين ثم أنتم بايروا ثم نكسوا على رؤوسهم سنة أكي kaɗan su kai daga ka daga cito ai ka san ba ta magana cito a fata amuruna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum أفر لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون كافر أي قيلاتي الله أكبر في جماعة كجي من يفعل وحظ بعضهم بعضا على رجوع الوفد إلى أبي طالب مرة ثانية sai suka kwaɗayin cewa da fashin su aka tattauna aka ce to abin da za a yi za mu ƙara turawa da tawaga ta biyu ta ƙara komawa ta je ta tattauna da abu ƙwari episode nawa episode 2 a koma can a ji a ɗaura shi gaba فمشوا إليه مرة أخرى فقالوا له sai suka ƙara komawa wajensa karo na gaba suka ce da shi ya aba ƙwari ya kai abu ƙwari inna laka sinnan wa سنا وشرفا ومنزلة فينا للي كي كان هذا يوم شكرو كي تفيدني أتشمو كما كان هذا درجة كي متنيني مقامي أتشمو كما كان هذا ونئرم مدوك جمتي أورم وإنا قد استنهيناك عن ابن أخيك فلم تنهه عنا أما من ساك حنا dan dan uwanka ci gaba da abin da yake yi amma baka hane shi ya daina yi mana abin da yake mana aika aika kai ba bazar ga fita to wa inna wallah suka ce kuma lalle mun rantsi da Allah la nasbiru ala hada ba za mu haƙuri akan haka ba man shatama aba'ana وتس... وتسفيه أحلامنا وعيب وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا تكذلك mu wallahi ba za mu kyale mutumin da yake zagin iyayenmu ba yana wawaitar da hankalinmu yana rena mana wayo yana aibanta allolan da muke bautawa har sai mun ga ka sa shi ya daina cak ya ji kiran mutane zuwa ga wannan addinin naka aw tunaziluhu wa iyyaka aw nunaziluhu wa iyyaka fi dhalika hatta yuhlika ahad al-fariqayn ko kuma mu nan mu sanya maka takunkumin tattalin arziki tsakanin kai da shi har sai mun ga wane ne a cikin ku biyu zai riga wani mutuwa so ya rasa yadda zai yi tunda in ba abinci ko ba abin sha ba sana'a ba komai ai mutum galabai zai ko har za a waye gari ma yayi ne na'am ya mutu ko ciwo ya kama shi in ya ji yunwa ta yi wa yunwa ya ce to wallahi shi dai gaskiya addinin nan fa ba dole bane ya za a shi hana shi abinci yana ji yana gani wai wahala ne ta sa shi ya ji kai gaskiya ba zai iya ba kawai shi gwara ma ne kawai ya koma addinin sa ya samu kwanciyar hankali an gane wannan haka za yi فقال أبو طالب سي أبو طالب يا عقيل يا كي عقيل ويا عقيل شيء ببنانسا يا ينصر علي ابن أبي طالب da aqilu da jafar dukkanin su yayin sai na ali radiyallahu anhu sai na ali shi ne karami a cikin su gaba daya shi ne dan auta an gane wannan sai eh yace ya kai aqilu itini bi muhammadin je ka zo min da annabi muhammad kaida da rashin baka cewa itini haka za a rubuta amma karanta sai ka ce itini saboda yana yin nauyi akan harshe an gani larabci kuma yana gino akan mai sauƙaƙawa ke sa an kaji ka tsaya a wancan suka ce ituni bi kitabin min qabli hada ba za ka ce ituni ba ituni kaga akwai wahala sai ka ce ituni kamar da wasu kalmomin ma an mai da su ne ma daga wasu kalmomin aka mai da su saboda nauyi akan harshe kamar wata kalma kamar yadda kalmar mahama ta zo asalin kalmar mama ma ta farko masdariya ma ta biyu kuma mausuliya ma'ana mallabi ta'tina bihi min ayatin bisa kamar shi za mahma ta'tina kaga mahma ya baka ce mama sauki ko yawwa la za mu dace wannan larabci ne ba shi da abin nan فانطلق إليه في عقيلة في الزواج النبي محمد فجاء به في الظهيرة في شدة الحر في يدي يقول من ظن الله صلى الله عليه وسلم في الظهيرة ألوك تنقر جرانا يوشيروك تنقر جرانا إيه وجه شابي Na'am? Yawwa, rata daga tana da cikin wannan tsananin zafinta. Kaga yana fi shiddatil har a lokacin tsananin zafi. Falamma atahum qala Abu Talib. Yayin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo wajen su ga Abu Talibin ga su sai ya ce Inna bani ammika haula lallai ‘yan banin ‘yan bani baffanninka ma'ana ‘yan dangin baffanninka ga sunan sun zo za'amu annaka tu'udihim fi nadihim wa masjidihim sun ce lallai kai ɗin nan kana cutar da su a majalisansu da dandalolin da suke taruwa suke sha'aninsu a taru a shagiya a taru a ci naman kare a tare a yi duk abin da ake yi a tare a yi zage-zage wane ya rutsa ma wane kai wane ya gulman wane a wannan dandalin nasu cito kana cutar da su a dandalolin su dan nadi shine inda ake taruwa a zauna dan tattaunawa da ɗaya bai juna kewa kamar yadda annabi ibrahim mala'iku suka ba shi labari ko annabi lutu alaihi salam ke mutanen sa da fiya me yake ce musu wa ta'tuna fi nadikumul munkara ko kuna aikata miyagun ayyuka a wuraren tarukan ku da dandalolin da kuke yi ko ba ka bane sannan ya zo a suratu wani maryam wa ahsanu nadiya wane ne ya fi kyawun yan majalisa waɗanda ake zama da su ake tattaunawa wa ya fi yawan jama'an da ake zama a dandali ake tattaunawa shine wa shine ake cewa nadi ila kun fahimci karatun dan ka zo a cikin Qur'ani ka rika yin tadabburi ko eh wa masjidihim da masallacinsu inda suke zuwa bautan gumakansu fantani an azabu don haka ka daina cutar da su kun ji ko a gaban su ma gashi ya mashi nasiha fantani an azabu don haka ka daina cutar da su فحلق النبي صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya juya idanunsa suka kalli sama qala yace tarawna hadhihi shams kuna ganin wannan ranar qala yace ma ana bi aqdari ala an ad'a dhalika minkum ala an tash'alu minha shughla kun ga wannan abin da nake kai da da'awar da nake yi da za ku ɗauko ranar da kanta ku ɗauko ta ku manna min ita a jikina ta ƙona ni ta babbaka ni ba zan bar wannan da'awar da nake yi ba jama'a kun jin da ake mujirmai an kai ga gaban wani mai mulki nan ko ba magana ne compromise ka ce wai to ai hari Allah ba ka shari ai mun dina mun dina ai da kace an yi ka kara yi ce a ji aka buka ka ce ran gaje ne da awa muke ku sunnar manzon Allah ko muna da hujjoji da littafai zaka ba za mu dina ba sai dai masu ganin ana yi da su su dina dan ba da su muke yi ba mun yi ne da masu aikata aiki iri kaza kai ma ka bata rika shakunu kai fuskar saniya an fahimta haka ake saboda rayuwa mawaƙif ne wani wurin a tattausa wani wurin kuma aini a tarijijan a tarijijan wuya ko a kai su kayoyi yadda ba za ka taɓu ba ko yawwa ka zama bai guwa malam wanda ya mamu ka fesa mishi kaya mun taɓa irin wannan a garin nan Allah ya sa mu dace ba sai na gaya ba. Tunda abin ya riga ya kuranye ko? Wannan hadisi yana cikin silsilatul ahadith sahiha lamba ta 92. An gane wannan? Kun ji magana da manzon Allah ya faɗa. Ma ana bi aqdari ala an ad'a zalika minkum. Ku yi hakuri. Ni gaskiya ba zan iya daina wannan wa'azi da wannan kira da nake yi a cikin ku ba ala an tus'alu minha shughla ko da za ku ɗauko wani ɓangare na wannan hasken ranar da zafinta ku ɗauko ku sanya a jikina to ba zan daina wannan da'awa ba no going back mun fahimta to amma mana ya sai wani ƙarin bayani kun san a tarihi akwai ilimin da malamai ke ce ma ilmu mustalahi tarih ilmu mustalahi tarih mana ilimin tace tarihi ba duk abin da kace ya faru bane a tarihi a zamanin manzon Allah ya ce eh abin ya faru haka ne a'a sai an tantance abin da yake na gaskiya da na ƙarya yanzu kamar wannan da ake yi wala albadaru alaina min saniyatil wada'i wannan duk kisan ƙarya ce malamin sarrafa ta da manzo Allah ba ta sanya da wala ya shigo garin Madina ba yawa duk wannan kisan cewa an haife shi ne shayi duk ƙarya ce na ba ta gane wannan eh da cewa ran da aka haife shi sai da rufin ya yayi ko ina ya ce wata ta sauko ta yi sujada waye duk wannan ƙarya ne ba sai an goma manzon Allah ƙarya yake samun daraja ba da ma cin Allah yake darajarsa to da ka kake sai ka masa ƙarya sannan zaka zaka zaka kankaro shi daraja shi yasa malam kaf duk duniya ba maƙaryata addinin Allah kan mabiya da su sufai haka imamu wanda ya faɗa imamu suyuti yace wa sharruhum sufiyatun qad wada'u mafiya sharrin masu ma'annabi ƙarya su ne mabiya da rikon sufaye ya ce sun kera hadisan ƙarya muhtasibi da al'ajira fi ma yadda kuma suna sa rai Allah ya ba su lada saboda wannan ƙaryan da suka yi wa manzon Allah ya sa wani sai ka yana magana wasu maganganu malam wani a kaduna yana nan wani makaryaci malam ka ji shi a kasar ko ƙarya malam in ya aka yi ƙarya sai a ce maka ai ma kai ba za ka gane ba to har su ma masu yin ba sa gane ba ko kuwa Allah ka tsare mu zance ne dai kawai irin na wanda Allah ne ya kiyaye to kun ji to sai ya ce wa amma hadithu ya am wallahi law wada'u shamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadha al amra hatta yuzhirahu aw uhlika fihi ma taraktuhu hadisin da yake wannan maganar cewa da za su ɗora rana a hannuna na dama su ɗora wata a hannuna na hagu ba zan taɓa barin wannan al'amarin ba har sai na bayyanar da shi ko kuma in ko kuma in mutu an gani ko kuma har sai an wayi gari ranar ta bayyana a dama na wata ya bayyana a haguna sannan wai kun yi min wannan dan daina ne to in dai dan wannan ne zan ta zama da su har sai dai in mutu akan wannan al'amarin da a ce na bar wannan al'amarin sai ta falaisa lahu isnadun thabit wannan zancen ba shi da isnadi tabbatacce me isnadi jerin giyar mazajen da suka rawaito abu har zuwa kan wanda ya rawaito din idan ka samu wani wanda ba a yarda da riwayarsa ba ko wani makaryaci ko wani wanda yake da matsala a wajen riwaya to ba za a san riwayar ta ba ina fata mun gane wannan ko a tarihi ne kuwa kama ga a wancan layin babu ne duk abin da ka ɗebo ka ya ko kawai sai a ce an karɓa an gane wannan to ba haka muke ba ahlus sunna dan malamai magabata ba haka suka yi musu tantancewa suka yi al-imam bukhari yana da mene at-tarikhul kabir da tarihu sahi duka tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama ne da kuma sahabbansa da yaƙoƙinsa da sauran abubuwa sai wani asakir suna da littafai malaman hadisi ne gaba ɗayan shi kanshi muhammad ibn ishaq al-mu'arrikh shi ma malamin hadisi ne yayi duk cewa shi ne rauni ne a wajen riwaya duk riwayan islam da ka tauka ga an muhammad ibn ishaq da riwaya tana da matsala sai dai idan tana da mutaba'a ko tana da mushahada da wani hadisin sai riwaya ta tashi da zamto ingantacciya ko ta zama hasan da ghairihi ko ta zamto ainihin wata sahihu da ghairihi jama mun gane wannan wannan wani zaurace na malaman musulun hadisi falaysa lahu isnadun thabit wannan baya da wani isnadi tabbatacce انظر الحديث الضعيفة رقم رقم لتاكم سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وآثاره السيء في الأمة كدوة للتالي إن أنا أعلم حديثنا يلي ترى لكم الشعور أن تعالى يسام ذلك فقال أبو طالب يا أبو طالب يشي والله نار إلى الله ما كذبنا ابن أخي قط فرجعه تقول والله ba mu taɓa ƙaryata ɗan nan uwanmu ba tun da muke da aka ku koma maganar jikuwa da manzo Allah ya faɗa magana madani ya kwaye mai ba sai ce ɗan nan uwanmu ya faɗa sai ya faɗa mu mu taɓa ƙaryata shi ba ya faɗa magana da ku ya kuri koma kaga nan shi ya goyi bayan wa ya goyi bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam من حكمة هذا الموقف daga cikin hikimar wannan mawkifi wannan episode da muka karanta al'ula na farko كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إلى الله إلى أحب خلق أحب خلق الله إلى أبي طالب طبعا شي فمن الله صلى الله عليه وسلم يا كفن شي شيني ما في سويون متاني a wurin Abu Talib ya fi son kowa ya fi son manzon Allah fiye da kowa har ƴaƴansa da cikinsa baya son su irin yadda yake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari so shi ba ko me ma shi ke cewa ma ko da naka kaso na kwarai ko kuwa yawwa wa kana yahnu alayhi Abu Talib yana tausaya wa Annabi Muhammad an gani soyayya mai tausayi ita ce nan hanan hanna shine soyayya da tausayawa wa hananan min ladunna wa zaka shi annabi Yahaya ya zama hananan min ladunna ya zama tausayi ne tausayawa ne ga iyayensa daga gare mu wa zakatan da kuma tsarkakewa wa kana taqiyya kuma ya kasance mai tsoron Allah na fata an gani wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran asiya kuma mai yawan biyayya ga iyayensa bai zama jabbaran mai tsaurin kai ba asiyan mai yawan sabo ba an gani shine hanan shi yasa zaka ji mai ishirin yana cewa min al-abi ahna wa bil ummi arhamu manzo Allah ke min al-abi ahna manzon Allah ya fi mahaifinka kaunar ka kai din yadda manzon Allah ke son mu wallahi ba uban da ke son ɗansa haka an gane wannan annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim haka Allah ya faɗi annabi Muhammad ya fi ƙaunar muminai fiye da ƙaunar da suke yi wa kansu da junansu. Shi yasa shi ma dole ka ƙaunace shi ka so shi fiye da mahaifinka, fiye da mahaifiyarka, fiye da ‘yan uwanka, fiye da danginka, fiye da malamanka, fiye da dukkanin mutanen duniya kaf imanin ka bai shiga sai kawo manzon Allah ya wani soyayya. wannan ne dalilin da yasa ba ma barin wani abu na barna ya shigo ma addini sun ce ya saba wa abinda manzon Allah ya zo da shi ba ma ganin wani abin da manzon Allah kuma ya ce a yi face sai mun yi kokari duk yadda za mu yi muga mun yi wannan abin mun rayar da shi me yasa saboda kauna da soki kan soyayya shine biyayya ko yawwa ai ka san dan da ya biyayya wa mahaifinsa ka san ba za a haɗa soyayya da ake wa ƴaƴan ba ko yawwa tukunji wa yahnu wa kana yahnu alayhi ya kasance yana tausayin manzon Allah yana kauna irin kaunin da ke cire tausayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa yuhsinu ilayhi yana kuma kyautatawa manzon Allah wa yudafi'u anhu wa yuhami yana tunkuɗe masa duk wani abin da zai zo ya cutar da manzon Allah wa yuhami kuma yana kare shi daga dukkanin wanda zai kawo masa suka ko ya kawo masa wata bakar magana ko kuma ya kokarin cutar da shi wa yukhalifu qaumahu fi dalika kuma yana saba wa mutanansa akan haka ya je ya bata da kowa dan ya dadawa annabi Muhammad ma'a annahu ala dinihim wa ala khullatihim kaji duk da shi yana kan addinin su kuma yana kan abuta zamantakewa tare da su shine kulla abuta Qur'ani ya ambaci abuta su nawa eh bishu da kulla an ambata su biya Qur'ani da farko suratul baqara me Allah yake yawa ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة يا كل سيمان وشد دوكيوين تنكا فمونيني يزو أه؟ لا قلة فيه باب أبو تأسين an gani yawwa sannan babu ceto a wannan ranar sai ga wanda Allah bai wa ilimi sannan Allah ya ƙara ambata mana a sautin Ibrahim. Min qabli an yi ajiye yawon la bay'un fihi wa la khilal gabanin wani yini yanzu wanda babu cinikayya a wannan yinin babu kuma kaunan juna irin ta abuta. Ya ƙara ambatawa ƙarshe a sautin Zukhruf. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين إن أرموا من يوم abokanan juna a wannan ranar ta alkiyama sashin su masu ainihin wato gaba da sashi ne kiyayya suke da tashi sai masu tsoron Allah kadai su ne abokan su ke ɗorewa Allah ka sa mu ka ɗore Allah ka sa don Allah muke yi to kun ji duk da yana tare da su wajen kaunarsa a matsayin abokanan zama a matsayin kuma danginsa a matsayin kabilarsa إلا أن الله تعالى قد امتحن قلبه بحبه حبا طبيعيا لا شرعيا سيدي الله تعالى ياجر تزوجير أبو طالب دك أو نرمز الله سوني لنبيئة بان شريئة قاسم أقول سوني لنبيئة أقول سوني من شريئة akwai wani mutum za ka shi bakin irin gashi ne dan dukkan da gwada gwada shi amma saboda son Allah da yake da son addinin Allah kaje kana kaure shi amma soyayya ta dabi'a kaga mutum kuka ci kana son shi cika wannan gashi dan muna da shi wallahi a'a kun Allah kuma ka bani kawai za da faɗa al-arwahu junudun mujannada Zan ce kaga rayuka junudun wasu runduna ne mujannada waɗanda suke haɗe da juna fama ta'alafat fama ta'alafat kuma ne na mun tarihi ko ba hadda alai da ke Allah shige an gane wannan okay fama ta'arafat ta'alafat kamar yadda zo a riwaya mutum فما فما تعارفت تآلفت waɗanda suka fahimci juna sai kaga sun haɗe da juna sun kama ƙaunar juna an gani sai ce fama tanakarat menene fama tanafarat tanakarat inji wanda kuma suka jinin su bai haɗu da juna ba sai ga sun rabu da juna sai ga tsakanin wanda wani ba a jituwa kawai haka Allah ya tsara ka ji kana son wani a ɗabi'ance ka ji baka son wani a ɗabi'ance amma shi so na shari'a ba kai bane mai cewa ina son wani ba son wani Allah ne mai cewa innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum المؤمن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا ولا ولا ولا ولا, ولا. an fahimta Allah ta'ala ya samu dashi naka ba kauna ba ce irin ta shari'a ka san ana iya jarabtar ka kaga ga ƴaƴanka da ka haifa a cikin ka amma sai a kawo maka wani maraya gidanka ka ji duk ka fi son shi fiye da ƴaƴanka akwai abin da kake iya mishi wallahi ba ka iya wa ƴaƴanka kuma faruwa kuma ka fi son shi a ranka fiye da kake son ƴaƴanka ba so ne na ɗabi'a haka Allah ya sa ya sa wa zuciyarka ba yadda zaka zaka cire shi ma Abu Talib haka yake kaunar Annabi Muhammad wa kana istimraruhu ala din qaumihi min hikmati Allah ta'ala shi gaba da zaman sa kan addinin mutanensa yake musulunta wannan hikima ce ta Allah madaukaki wa mimma sana'ahu li rasulihi min al-hinaya da kuma abin da Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na ne na kariya. In domin kuwa laukana aslama Abu Talib da ake Abu Talib ya musulunta lama kana lahu inda mushriki quraishin wijahatun wala kalima da bai sami wata daraja ko wani mukamin da har ma zai iya yin magana mallakna quraishawa saurare shi daga manzo Allah kafa gane rancen ashe Allah ya kunta ka ne saboda ya zama kariya gaba ga annabi Muhammad a ku kalli Fir'auna mana da annabi Musa waye annabi Musa ya Fir'auna kun shi wane ne annabi Musa a gidan Fir'auna matsayinsa a tsintacci sun toshe akai addini na haka Allah ya haka Allah ya faɗa a cikin Qur'ani ko me yake eh so ba ga ayan nan kada kallahu kana karanta man sai eh ayi qadi fihi fi tabuti fa qadi fihi fi al-yammi فليلقيه اليم بالساحل ya akhudnu aduwwun li to kalmar tsuntuwa ina ta zo suratu al-qasas فالتقطه آل فرعون sai mutanen fir'aun suka tsinci annabi Musa liyakuna lahum aduwan wa hazana dan karshen al'amari wani yake ce madamul aqiba dan a karshe ya zamo musu mene maki kuma me eh bakin ciki da damuwa haka Allah yake yi Allah ya ga dama sai kare ni wani dan kukuyan karewa da sai zai gamsara ma ciwo a nemi magani a rasa kuma ya gashi ka kudin rayuwa a ba ku san tarihin dan dan Abu Lahabi ba za mu karanta nan dan dan Abu Lahabi ya ne yana auren yar manzon Allah Zainab ina tsammanin Zainab ko Ruqayya ko ta daga cikin su saboda wanda a wata manzon Allah sai shi Abu Lahabi ya sa dan sai fikiwa dan sai fiki yar manzon Allah kuma ya koma yana rage manzo Allah manzo Allah sai masa muguwar addu'a yace Allahumma sallit alaihim sallit alaihim kilabahum Allah ka daura karnukan su akan su ana cin tafiya kace kai ba Muhammad ba yace ba karanka ne ajalinka ki ya faɗa ki ya faɗa ce inna lillahi ce la ilaha illa illallah ba ina faɗin ya faɗa la ilaha ba yadda ba wani ke faɗi in yayi abin ban mamaki ya ce shi kenan shi kenan wayo Allah na na shiga uku ai wannan abin kawai shi kenan sai ya faru ai ko karan nashi ne kashe shi karan yayi kishin an zagi manzon Allah wallahi ma ya kama wannan mutumin ya gantsara min ciwo ya kashe shi mun gane wannan to babu abin da Allah bai iya kaga shi ke ba karan abinci yake rainin shi dan ya zama masa mene ya zama a jirinsa to kai hankali kila wannan mukamin da kake nema na ciyaman na dan majalisa kujeran rep kujeran sanata kujeran gwamna kujeran shugaban kasa wallahi kila wata ta kai ka duk abin da ka nema a duniya kaga Allah ya hana ka ya haƙura ka ce Allah na gode maka Allah ka yi tajiyo shi alkhairi shi Allah ya san wannan abin a wurin ka kai kai a karanka ga alkhairi bane yanzu a masallacin na kowanne na san wallahi da ya da naira miliyan ɗaya a kan ɗinka wallahi ba zai karatun nan ba da yau mu nan ni na san haka kuma kun sani wallahi wani wani da naira miliyan ɗaya ka duba wani kuɗi bane a wannan zamanin me wani yawan da za a ce amma tun da bai taɓa rike dubu ɗari na shi ba yana ganin har miliyan ɗaya sai ya dan fara dan iyaye Allah ne tuna kowa a fili a nan wa idza an'amna 'ala al-insani me yace a'rada ko sai ya bijiri wa na'a bi janibi sai ya janye jikin su daga inda ake bauta Allah in kun zo kun zauna masallaci da fara la yamu na je ne dan ko dan je dan wani dan warware haka sai dan ciro turare dan fi ko fa kazalika kana min qabl faman Allahu alayhi wala balan da haka yake shi ma Allah ya masa ni'ima to wai shi yana ta nuna muku wai shi ba fa irin yanzu ba fa irin da bane an gani wai shi ma ya sha kwana Allah ka yi mana rahama Allah ka sa duk ni'iman da zaka yi mana ka sa ya zama alkhairi a gare mu bashari to kun ji wala kanu yuhabunahu wa yahtarimunahu inda ko Abu Talib yayi imani da ba za su dinga jin kwarjinin sa idan su ba sannan ba za su dinga ma girmama shi ba wala jitara'u alaihi kuma da sun dinga masa taurin kai da taurin kai da rashin arziki wala maddu aydiyahum wa alsinatahum bisu'i alaihi da sun dinga ta baki suna daga hannayen suna kai masa duka suna faɗin kuma miyagun kalmomi na zagi da cin mutunci a kansa amma tun da abu ƙwalin bai musulunta ba sai zama ya zama kariya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kuma tsarin allah ne haka allah ta'ala ya tsara الثاني نبي قال تعالى Allah madaukaki ya ce wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ubangijinka yana halittar abin da ya so shi muke zaben abin da ya so saboda haka kai da kanka musulmi Allah ne ya zabe ka ya halicce ka a haka yadda ya tsara kuma ya zabe ka mutum musulmai kai da kake limamin masallaci Allah ne zabe ka dan ka zama ladani ma haka yan kwamiti ma haka mai ɗaukar karatu ma haka din da Allah bai so ba yana sai na buga abin ga a toci amma Allah sai ga dama sai ya zabe shi ya zamto mai ɗaukar karatu ya yada wa duniya ko yes ya yada alkhairi mun gano wannan jama'a to zaɓin Allah haka yake kuma in kaga Allah ya zaɓe ka kan wani aiki alkhairi akwai hadisi ingantacce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa inna Allah idza ahabba 'abdan ista'malahu fi ta'atihi idan Allah madaukakin sarki ya kaunaci bawa ista'malahu sai Allah ta'ala ya danka masa wani aikin sa ya zanto shi kawai yake ba muhimmanci ta gudanar a rayuwarsa alkhairi ka zama liman ka zama mamu wanda kullum kana zuwa kan kari ka zama lajanin masallaci ka zamto mai taimakon al'umma a unguwa ka zamto mai ba da shawari ga mutane ka zamto malami mai wa'azi mai tunatar da mutane ka zamto mai kokarin hana hana hana mummuna da umarni kyakkyawa ubangijinka yana halittar abin da ya so kuma zafi ma nawa ne na sani وقد قسم خلقه أنواعا وأجناسا Allah ta'ala ya karkasa halittunsa zuwa nau'o'i daban-daban da jinsi iri daban-daban. Fahazani la'ammani kafirani ku duba, waɗannan baffannin guda biyu gaba ɗaya su kafirai ne, Abu Qalib wa Abu Lahab, da Abu Qalib da Abu Lahab. Fa'aduhuma, kaga ɗayansu, wa huwa Abu Qalib يكون في القيامة في ضحضاح من نار شي أبو طالب على هرة زي زمائنا أبا كندابر وجا في ضحضاح من النار من نار زي زماء أبا كندابر وجا شو دابر لا تدنك شندي سنسا با انجم الله الله وتا كلمة نوتا كوزا أسامتا yana bakin gabar wuta saboda wancan abin da yau manzon Allah to ya zamu za a sassauta mishi mene manzo Allah sai roƙa Allah ya Allah tun da dai ba za a kyale shi ba ya mutu yana addini mutum gumaka to a sassauta mai azaba Allah sai karba yace abin da za a masa azaba shine za a aje shi a bakin gabar wuta za a sa masa takalma guda biyu na wuta amma kwakwalwar shi tana tafarfasa saboda tsabaragen bala'in azabar wuta amma yana nan mai ɗan sauƙi sauƙi ba da wuta ba sauƙi a rikasuwa ne amma dai shi tun a haka in ka kwamfiya da sauran yan wuta yana da bene yana da sauƙi kana ko gane wannan ma na ka ɗauki candil ka ɗan sa hannunka a saman shaka yan kai minti ɗaya gani ko za ka iya ka ga inda a baka wanda a baka kankara ka rike a hannunka wanda ya fi na'am yawwa to kun ji jama'a sai ya ci gaba da cewa wal akhar shi kuma ɗayan wa huwa abu lahab shi abu lahab wa huwa fi darki asfali min an-nar shi yana can karkashin wutar jahannama wa anzala Allah fihi suratan fi kitabihi tutla ala al-manabir kuma aka saukar da wata sura wacce ake karantawa game da al'amarinsa ana karanta su akan bimbai wa tuqra'u fil mawa'id wal khutbi ana kuma karanta waɗannan ayoyi a wurin wa'azozi da hudubobi tatadammanu annahu sayasla naran zata lahab suna ba da labarin abin da ya kunsa shine zai shiga wannan wutan ma'abociyar ci balbal shine zata lahab kusan wuta da ke tana balbali me ma'anar balbalin wuta Na'am. Tana hajijiya. Shi ne wutar da ke da harshe, za ka tana tana irin kamawa tana tana ruri tana tashi sama haka. To irin wannan wutar abu da bai kafin ta fi kona komai. In ta zo gona ko da akwai ɗanyen wani abu da ta karo zafin da zai busar da abin kawai ta shi ta wuce abin ta. ki zo ki ga wutar daji da aka yi a Los Angeles ka duba wurin gashi nan kore bashau amma ta cinye bishiyoyi ta haye rafi ta wuce mana ta haye tsaunuka ta cinye ta kona bishiyoyi gaba daya saboda wani tsari ne na Allah mun gane wannan wa mar'atuhu hammalatul haqaba da wannan matar tashi hammalatul haqabi mai daukan kirare mai debo kirare tana kawowa dan a a hura wutar da za a je ana zuba manzon Allah garwa shi wuta kofar dakin sai da yake fitowa an gane wannan fi jiriha hablun min masal a cikin wuyarta akwai wata tarka akwai wata kaba ta wutar jahannama a cikin wuyanta kai Allah gwani wani iya azaba Allah ka tsare mu ga azabarka to sai mu tsaya nan sai mu tashi a usulu tsarifu in darasi bai Allah ya kai darasi mai zuwa muna roƙon Allah ta'ala abin da muka karanta daidai Allah ya sami karaya a cikin laya wannan mai kuskure kuma Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun na alheri Allah ta'ala ka biya mana wannan ƙasa ta mu Allah ta'ala ka yaye mana wannan halin da muke ciki a cikin ta Allah ka mana tuyi da alkhairi Allah ka ba mu ikon tuba daga laifukan mu ya Allah duk wani laifin da muke aikatawa wanda ya ja mana wannan balbalin bala'i da wannan jarrabawa mai kama jika Allah muna roƙon ka ba mu ikon tuba Allah ka mana soyayya alkhairi ya Allah duk abin da zai kawo mana wannan kaza ta mu ta wargaje ta lalace ta daidaice Allah ka bar magani wannan amari ya rabbal alamin Allah ka yawaita mana arziki a wannan kasa ta mu Allah ka yalwata mana arziki ya rabbal alamin Allah ka yi mana kamun ka yi mana ainihin wato katanga daga wancan tsoho wato talaucin nan Allah ka mana maganin sa Allah ka tsare mu daga gare shi Allah ka sa mu dinga ka sa ko kiriya ma hanya kan mu eh yayi can muwa mai can Allah muna roƙon ka wadata mu ka da wadatar ka ka kuma ba mu kariya da kariyarka ka tsare mu da tsarewarka ka dace mu da akhirar duniya da lahira shugabannin mu Allah muna roƙon Allah ka gyara mana Allah ka gyara mana ka ba su iko mana adalci wanda ba zai gyaru ba Allah ka canza mana shi da alkhairin sa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته